نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir allafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne akan alkabira alhadiya al'ashara alkabira alhadiya ashara kabira ta goma sha ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon alkabira tussaniya ashara kabira ta goma sha biyu kabira ta goma sha biyu malam zai tattauna ne game da laifi na arriba e arriba in aka ce arriba kowa ya san abin da ake nufi da arriba ita ce riba dai da hausa don kalmar riba din larabci ne kalmar riba din larabci ne abin da riba take nufi da hausa shine a ziyada ziyadatu ƙara abu ko daɗa shi ana cewa raba yarbu riban idan abu ya daɗi kenan ko ya ƙaru hakanan a sukan ce fulanun fi riba wati ƙaumihi wane yana a matsayin can ƙololuwa a cikin mutanensa raba wata ƙaumi ko riba wata ƙaumi abin da yake nufi shine fi rifa'ati ƙaumihi ma'ana wane ya kai inda ya kai a cikin mutanensa babban mutum ne matsayinsa ya ɗagu matsayinsa ya ƙara akan na sauran mutane shi sa a cikin suratul rum Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah Allah ce fa ma ataitum min riban abinda kuka bayar na riba liyarbu dan ya ƙaru ya daɗu fi amwalin nasi a cikin dukiyar mutane sai Allah subhanahu wata'ala ce fala yarbu inda Allah to a wajen Allah madaukakin sarki ba mai karuwa bane amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifuna abinda kuka bayar na zakka ta sadaka tana tana fila ko ta farilla da Allah madaukakin sarki wajabta wannan kun ba da ita dan Allah subhanahu wata'ala to waɗannan su ne suke ninninkuwa suke ƙaruwa Allah maɗaukakin sarki ke ninka su ninkin ba ninkin almuhim da yan uwa kalmar riba abinda take nufi shine ƙaruwa eh shine ƙaruwa malai ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan aya tana tsihar lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta riba kada ku ci riba a da'afan mudha'afa ninkin ba ninkin riɗi kan riɗi wattaqullaha Allah subhanahu wata'ala ya ce ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala la'allakum tuflihuna fatan kwa kasance daga cikin masu rabauta ma'ana idan kun kiyaye cin riba sai ku kasance daga cikin masu rabauta idan ba ku kiyaye cikin shiga cikin masu cin riba ba to ba za ku shiga cikin masu rabauta ba shine abin da ayat take nufi yan uwa wannan ayat ta cikin ali imrana tana bayani ne game da ribal jahiliya irin ribar da suke amfani da ita a lokacin jahiliya riba ce da take nunkuwa ta ƙara nunkuwa ta ƙara nunkuwa ninkin ba ninkin yadda suke yin ta shine mutum zai ba ɗan uwansa bashi ko rancen kuɗi ila ajali zuwa wani lokaci misali zai ce na baka naira dubu goma zuwa sati ɗaya kawai idan sati ɗayan nan ya zo baka ba shi naira dubu gomansa ba to zai ce ba matsala na ƙara ma sati ɗaya amma naira dubu ɗaya ta ƙara a kai ya zama nawa kenan dubu sha ɗaya idan wani satin ya ƙara zagayowa ba ka da shi zai ce ne maka jinkiri je ka ci gaba da sabgoginka da harkokinka na ƙara maka wata dubu ɗayan kuɗi ya zama dubu goma sha biyu ko to duk sati haka za a rinka yi ƙarshe sai kuɗin da aka bayar bashi ya kasance shine ɗan kaɗan ribar ita ce mai ita ce mai yawa yan wannan fata an fahimta to irin wannan ribar ita suke a lokacin jahiliya saboda haka mutum ya karɓi naira goma sha biyar a matsayin ba ya ninka sau da yawa ya ninka sau goma to haka haka bashin yake to shi sa sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya koda da kuka imani la ta'kulur riba kada ku rinka cin riba a ba'afan muba'afa irin ribar da kuke ci lokacin jahiliya ninkin ba ninkin wacce za ta rubanya ta ƙara rubanyawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi hajjin bankwana ko kuma sulhu da ribiya ɗaya daga ciki ya sauke riba gaba ɗaya ya ce duk wata riba da aka yi ta lokacin jahiliya ya ce na sa ƙafata na take ta ya ce farkon riba kuma da zan fara takewa ita ce riba gidanmu ribar abdas ibn abdulmutali dan abbas ɗaya daga cikin attajirai ne masu irin wannan harkar yan uwa amma lokacin bai musulunta ba lokacin ba a haramta ba yakan ba da bashi yana da kuɗi abbas ibn abdulmuttalib don ya ba da kuɗi in ka tashi da masa da kuɗinsa sai ka da masa da wancan fa'idar da suke cewa kamar yadda suke cewa fa'ida idan ka iya dawa da shi shikenan in baka iya dawa da shi bai ƙara rubanya maka to lokacin da annabi ya sa wannan dokan dan ku gane cewa idan aka sa doka daga gida ake farawa sai annabi ya ce na fara daga ribar abbas so naka duk abin da ka san ka karɓa na al-abbas ibn abdulmuttalib asalin kudinsa shi kadai zaka dawo masa da shi duk abin da ya karu ko sisi ba zaka bashi ba kuma Abbas bai ce ba zan yadda ba haka haka ya karbi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi ya kuwa kama mu ci gaba da karatu ita riba malamai suka ce riba kala biyu ce akwai ribar jinkiri akwai ribar ƙari ko ribar fifiko akwai ribar nasi'a akwai ribar fadl riban nasi'a ita ce ribar jinkiri ribar fadl ita ce shine misali mutum ya ba da gero mai kyau a ba shi gero mara kyau sai ya kasance mai kyan kwano ɗaya mara kyan kwano biyu amma duk gero ne ‘yan uwan fahimci wannan wannan riba ce ka ba da shinkafa 'yar gwamnati mai kyau kwano ɗaya sai a baka ‘yan kura kwano biyu riba ce saboda an samu mai fifiko an samu fifiko abin da yake iri ɗaya jinsinsa iri ɗaya ne ko kuma kuɗi ka ba da sabon kuɗi naira dubu ɗaya a baka tsohon kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya wannan ɗari ɗayan da aka ƙara riba ce duk wannan riba fifiko ce akwai ribar jinkiri shine na daga cikin siffofinta abinda muka ambata a baya idan mutum ya ba da bashi lokacin karɓar kuɗin ya yi zai yi wa mutum jinkiri amma zai ƙara masa wani abu ɗaya ne daga cikin siffofinsa ko kuma ya kasance ka yi canjin kuɗi tsakaninka da wani ka ba shi naira ya baka dala wannan babu laifi tsakanin naira da dala za a iya samun fifiko babu matsala don jinsin su ba iri ɗaya ba ne ka ba da naira ɗari tara a baka dala guda ɗaya wannan babu laifi ka ba da riyal ɗari wani abin a baka ka ba da riyal guda ɗaya a baka naira ɗari wani abin wannan duk babu laifi to amma anan abin da aka hana shine jinkiri tsakaninsu dole ne kasance yadan biyadin mislan bi misli wannan ka'idoji guda ka bashi ya baka sannan na biyu dole ya kasance mai iri ɗaya ma'ana idan jinsin su ɗaya ne to dole ya kasance naira goma naira goma naira ashirin naira ashirin ba fifiko idan shinkafa ce shinkafa ce kwano ɗaya kwano ɗaya gero ne gero ne kwano ɗaya kwano ɗaya kada a samu fifiko to duk irin waɗannan ribar da ta jinkiri da ta fifiko dukkanin su haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta su suna ɗaya daga cikin nau'in haramcin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma yadda zamu zo makaranta doguwar aya yanzu da kuma hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la'anallahu akilar riba wa mukalahu wa shahidaihi wa katibaihi waɗannan mutane guda hudu dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka mai cin riba na farko kenan da wanda ya bayar aka ci da wanda ya karɓi riba da wanda ya bashi duk sun shiga cikin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya rubuta mai rubutu sakatare ko wanda yake rubutu akan abin da ake yi na riba cinikayya da riba ma'amala da riba hulɗa da riba wanda aka ɗauke shi inda ake mu'amala ta yau da kullun da riba to ya shiga cikin tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na hudu shine kuma wanda ya shaida da shaida wanda ake mu'amala riba ya shaida ya aka kirawo shi a matsayin shaida ya shaida shi ma ya shiga cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu mala yace wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس da suke kusa da ita suke jikinta dukkaninsu yan uwa ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya koro su don ya bayani akan riba da hatsarinta da haramcinta da kuma irin abin da aka tanada wa mai cin riba za mu karanta su insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سألت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرى وأن تصدقوا khairun lakum in kuntum ta'lamuna waɗannan ayoyin wa dukkanin su Allah madaukakin sarki ya jero su ne ya koro su ne dan su bayani game da riba Allah ya fara da subhanahu wata'ala ya allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba ko ba sa tashi min quburihim daga kaburburansu ma'ana lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara an yi busar da mutane za su tashi daga cikin kaburburansu fa'iza nufi hafi suri fa'iza hun farko kowa ya mutu haka ne za a ƙara wata busa kuma kowa ya yi mai kowa ya tashi to busa ta biyu lokacin da ake tashi to a lokacin za a gane masu cin riba Allah maɗaukakin sarki ce waɗanda suke cin riba ba za su tashi ba malaman tafsiri suka ce ai min kuburihim daga kaburburansu illa kama ya ƙumun ladhi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai kamar yadda wanda shaidani ya buge shi ya shafe shi yake tashi idan ka taɓa ganin mai bugun aljani mai farfadiyar aljani wanda aljani ya buge shi ya yake yi shine ya tashi ya faɗi ya bugi nan ya yi nan la yastaqirru fi makanin wahidi haka ne baya iya tabbata a wani waje guda ɗaya ya tashi a nan ya faɗa nan inda ka san mutumin da ya shaye shaye inda ka san mutumin da yake maye haka mai bugun aljani yake to duk mutumin da yake cin rabe yan uwa haka zai tashi daga cikin kabarbaransa dama Allah subhanahu wataala ya aje wasu alamomi wanda da an tashi alkiyama zaka gane masu alamar masu alamar zaka gane da irin aikin da za su tashi da shi ranar tashin alkiyama kowanne irin mutum sawa'un mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane Allah madaukakin sarki ya sanya alamomi da akan iya ganewa ranar tashin alkiyama tunda dama rana ce ta bambancewa yawmul facility rana ce ta rarrabewa rana ce kuma ta tonan asiri da tonan silili ita ce yamma tubul sara'ir Allah ya kiyaye mu da wannan rana Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe to daga cikin hanyoyin da za a gane Allah madaukakin sarki ya sanya alama misali masu cin riba ga hanyar da za ka gane su da zara ka ga mutum an tashi filin tashin alkiyama ya faɗi ya tashi ya tumi can ya bugunan to ka san wannan aikinsa aikinsa shine cin riba sirri ta na aure fiye da ɗaya shi ma yake rashin adalci tsakaninsu yake fifita wata akan wata shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zai tashi ranar tashin alkiyama wa shiqquhu ma'il barin jikinsa shi kuma a shanye zai tashi da paralyze to da kaga mai paralyze ya tashi barin jikinsa guda ɗaya baya aiki to ka san wannan ga irin aikin da yake yi to da sauran alamu da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye suna nan da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ce allazi ne akulun riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas anan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan raddi ne ga mutanen da suke gani cewa lallai aljani baya shiga jikin mutum aljani baya shafar mutum akwai wanda suke da irin wannan muguwar aqida daga cikin mu'tazila e aqidar mu'tazila suna ganin cewa aljani baya shafar mutum daga cikin da kuma wasu daga cikin yan boko da bokon ya musu tasirin da babu addini to su ma suna ganin cewa batun aljani ya shiga jikin mutum kawai duk ƙarya ne saboda haka duk abin da zai shafi mutum irin wannan a kai shi wajen likitan kwakwalwa kawai a duba shi to shi ma wannan kuskure ne za a kai mutum wajen likitan kwakwalwa ya gama duba shi kuma ƙarshe dai ba za a gano abin ba nawa aka yi nawa aka yi an kai mutane da dama guraren likitoci kala-kala ƙwararru a harkarsu an sa a kowane irin inji da mashin an bincika an duba an yi sukanin duk komai an yi ba ga komai ba kuma idan mutum ya dawo gida still yana ci gaba da abin da yake ji na raɗaɗi da zafi to kai ta za a kace masa ba komai kuma yadda da kai shi ya san abin da yake ji saboda haka aljani yana shiga jikin mutum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar gashi ma an kwatanta wanda aljani ya shiga jikinsa da wanda zai tashi ranar tashin alƙinahum qalu innamal bay'u mithlu riba babban abin da ya ja musu wannan muguwar mugun sakamako da za su fuskanta ranar tashin alkiyama shine sun kasance suna cewa innamal bay'u ai kadai ciniki mithlu riba ɗaya suke da riba riba fa'ida kake samu ciniki ma fa'ida kake samu suka ce to me bambancin su ciniki kuɗi za ka sa ka samu kuɗi riba shi ma kuɗi za ka sa ka samu kuɗi suka ce kawai duk ɗaya ne to wannan maganar da suke kaga suna ƙoƙarin halatta mai kenan haramun Allah ce to wannan shi ja musu matsala a tashin a filin tashin alkiyama saboda bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba Allah ya ce wa halallahu al-bai'a Allah madaukakin sarki ya halatta ciniki wa harrama riba amma kuma ya haramta riba sai Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih wanda duk wa'azi ya zo masa daga Allah maɗaukakin sarki daga Ubangijinsa fantaha ya hannu ya daina cin riba falahu ma salafa to ya sani abin da ya gabata nasa ne ya ci gaba da amfani da shi ba a ce sai ya dawo da shi ba ma'ana wani ya yi shekara ishirin yana hada-hada da dukiyar riba da gidan da ya siya da motocinsa da gonakinsa da filayensa da kuma nasa da kuɗin riba aka siya yanzu an masa wa'azi an ce ba daidai bane haramun ne da bai san wa'azi bai yanzu ya san wa'azi sai aka ce masa haramun ne to yanzu me zai faru sai je sai da fili ya sai da gidaje ya kaza a a Allah ya ce falahu ma salafa abin da ya riga gabata an ban masa yanzu ya zama halak an fahimta amma wa amruhu ila Allah al'amarin sai na ga Allah madaukakin sarki amma sai Allah gargade cewa man ada wanda ko ya dawo bayan ya ji wa'azi kenan ko ya ji wa'azi an ce masa ba kyau ya dawo ya ci gaba da mu'amala da riba sai Allah madaukakin sarki fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna lallai wa irin waɗancananka Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah madaukakin sarki yana cire albarkar riba shine yamhaqullahu riba Allah yana cire duk wata albarka da take cikin riba malamai suka ce ko dai cire albarka ta hakika ta yadda mutum kudin zai neme su gaba ɗaya rasa kudinsa nasa na halak da ya samu sai ya samu kudin riba sai ya haɗa su a ciki to kudin riba sai su yi sanadiyar tafiyar nasa kuma saboda babu albarka a cikinsu wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi shine sai a cire albarkar kudin gaba ɗaya cire albarka kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya sa ta kowace irin hanya idan Allah ga dama sai ya turo maka hanyoyin kashe kuɗi babu iyaka ga kuɗin ka samu da yawa amma kuma sai a taɓallo maka abubuwa kala kala eh sai wani ya kwanta rashin lafiya da kaji asibiti sai a ce wannan jinyar sa kaza sai a ji kuɗi ne mai yawa sai sanya ƙone haka dai hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki zai sa ɗan adam ya asara suna da yawa suna da yawa to ɗaya daga cikin yan uwa abin da ke jawo fitar albarkar kuɗi yan uwa shine riba duk kuɗin da riba ta haɗu da su wallahi yan uwa ba su albarka sawa'un ka sani ko baka sani ba ka lura da haka ko baka lura da haka ba Allah madaukakin sarki ce wa yurbi sadaqat amma kuma yana dada yana fadada dukiyar da ake sadaka da ita wani zai mamaki ya kuɗin da mutum ya samu za a ce suna albarka za a ce ba sa albarka kuɗin kuma da suka fita a ce su suke albarka an gane ita riba idan mutum ya samu riba ba kuɗi ne suka shigo masa ba kuɗi ne suka shigo amma sadaka mutum me yayi fitarwa yi kaga sai Allah madaukakin sarki ya ce dukiyar da mutum ya samu ta riba ba ta albarka amma sadaka da mutum ya ɗauka bayar fa Allah madaukakin sarki ya ce dada ta yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce ma na qasa malun min sadaqati dukiya ba ta taɓa tawaya saboda an yi saraka ba ta tawaya kai ne za a ganta kamar kai ta tawaya kana da naira ɗari biyu sai ka ɗau naira ɗari ka ba da sadaka saura nawa kenan a wajen ka ba ta tawaya ba amma a wajen Allah ba ta tawaya ba dan ya ce sai ya mayar maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah madaukakin sarki ce ba za ku ciyar da wani abu ba komai kankantar sa face sai Allah ya maye maka gurbin sa Allah madaukakin sarki ya faɗa in dai za ka ɗauka ka bayar ka ciyar shi kuma allan da yake bayarwa ya ce zai mai maka gurbin abin da ka ciyar ka san ko babu yadda za ka ɗauki naira dubu ɗaya ka bayar allah kuma idan ya tashi baka ya baka dubu ɗayan nan allah maɗaukakin sarki karamcinsa ya wuce haka sai dai a ninka maka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sai dai a ninninka maka to kaga wannan shine sirrin ita kuma riba da mutum yake gani kuɗin shigowa suka yi yadda mutum zai sarrafa kuɗin da hanyar da Allah maɗaukakin sarki zai buɗe masa wajen kashe kuɗin wannan kuma ya danganta da abin da Allah ga dama subhanahu wata'ala idan Allah ga dama sai ya baka kuɗi kaɗan amma sai ya karanta maka sai ya matse maka hanyoyin kashe kuɗin sai ga baka da kuɗi da yawa amma kuma baka da wasu buƙatu da yawa sun ishe ka ba haka bane amma wani kuma ga kuɗin nan da yawa amma sai Allah ya buɗa masa ya yalwata masa ƙofofin kashe kuɗin sai ga kuɗin duk sun tafi wani yana ɗaukar naira dubu talatin da biyar ko arba'in a wata sai ka yana alhamdulillah na gode wa Allah na samu na yi cefa ne na yi kaza na yi kaza wani yana ɗaukar naira dubu ɗari biyu da hamsin yana cewa wallahi kuɗin ba sa isarsa ba haka ba ne albarka shi sa kullum ka rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa maka albarka a cikin dukiyarka ba yawa ba wallahi eh ba yawa ba to shine ya mahaƙun baya kaunar baya san duk wani mai yawan kafirci mai saban Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salat wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu wannan ayi ita ce take da alaka da da ayar riba kai tsaye ya ku waɗanda kuka imani ittaqullaha Allah ya ƙara maimaita cewa ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wazaru ma baqiya min riba ku kyale ku bar abin da ya saura daga cikin riba in kuntum mu'minina idan kun kasance kun mu'mine ne ma'ana daga lokacin da wa'azi ya zo muku to duk abin da ka sani kana mu'amala da shi na riba ɗauki asalin dukiyarka wannan riba ka rabu da shi shine wazaru ma baqiya min riba ɗan uwan fahimta ba a ce idan kana wata mu'amala ta riba ba sai ka ji wa'azi da dukiyar taka da ribar taka ba ɗaya ka basu a'a addinin musulunci baya zalunci saboda haka abin da yake naka ne dukiyarka ce ka sani sai ka ɗauka abin da yake ba naka bane na riba ne to na babu ruwanka da shi da ka je ka buɗe account a banki suna ƙara maka interest to na interest ɗin kana ɗauka kana ci kana amfani da shi riba kake ci sai ka zo aziri riba ba kyau to za ka yi da shi kenan sai ka ban musu kayan sai ka zara iya kuɗinka sai ka zara kayanka a sai ka zara iya kuɗinka sai ka zan musu kayansu wasu suna tambayoyi ko kuma wasu malamai suna bada fatawa akan cewa me zai hana ka ɗauki wannan kuɗin ka je kai wani aiki da shi na al'umma ko abin da ya kama da haka malam ashek ma misali al-uthaymin shi yayi zafi akan wani yace bai yadda ba sai ka bar musu kayan su ka kyale musu kayan su saboda dama asali ai ba naka bane wani zai ce ai idan na bar musu yaci aikin kaza da kaza to dama ai ba naka bane abin da yake naka ne shi naka ce idan ka bawa arna za su yi aikin arnanci da shi amma abin da ba naka bane da makaranta a gaba abin da Allah ya ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum ko asalin dukiyoyin naku shine naku so da ka shi zaka dauka abin da ba naka ba sai ka bar shi so da Allah subhanahu wataala ya ce ku bar abin da ya saura daga cikin riba amma da sharadin in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'minai kun ga mafhumul mukhalafa na wannan idan ba ku bar abin da ya saura daga cikin riba ba kuka ci gaba da mu'amala da riba da cin riba ku ba mu'mine ku ba mu'mine bane kenan abin da ayat take nufi kenan haka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha dharu ma baqiya min riba in kuntum tu'minun sai Allah ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hakan ba ba ku kyale abin da ya saura daga cikin riba ba ba ku daina mu'amala da ita ba Allah ce to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi to a sanar da su a sanar da su za su yaƙi da Allah da manzansa a sanar da su za su yaƙi da Allah da manzansa babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yarda ya ce sai ranar tashin alkiyama lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tara na farko da na ƙarshe mutum da aljan gaba ɗaya kowa yana cikin irin halin da yake ciki na firgici da tsoro da razani sannan sai a kalli mutumin da yake cin riba a ce masa hud salahaka lil harbi je ka ɗauki makaminka don kafsawa da Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa ka je ka duba tafsirin Ibn Kathir ne Allah ƙara masa rahama abin da ya faɗa kenan sai lokacin da kowa ya san yadda za a tashi na tashin alkiyama hufatan uratan gurla haka annabi ya faɗa mutum zai tashi daga kabari ba riga a jikin shi ba wando askinsa ya koma yadda yake ba shi da ba aski a kansa gashin kansa ya koma yadda yake kama ba da akum ta'uduna kamar yadda kuka fara haka za a tashe ku kowa yana cikin firgici da razani a wannan lokaci sahabi abdullahi da abbas ce a lokacin za a kalli mutumin da yake cin riba a ce masa khudh salahaka lil harbi je ka nemi makami dan a kwafsa kuma e duk kuma abin da yake filin alkiyamar rundunar Allah ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa to wannan yakin ya kake gani zai kasance kenan e ya kake gani to ko ba a faɗa mutum ya san akwai matsala e ko mutum ba a faɗa mutum shi ya san akwai matsala ko a garin nan ne yanzu a ce zaka yaki da gwamnan Kano kai kai kadai sai dai an gidanku su shigan maka dan mutanen unguwa zai shigan maka kana da ɗan sanda ne ko ɗan ƙato da gora baka da shi ba haka ba ne amma gwamnan 'yan sanda da sauransu shi ne chief security na jiharsa ba haka ba ne to bari a ce za ka yaƙi da shugaban ƙasar ƙasar ka bari a ce za ka yaƙi da mutanen duniya ballantana da rabbil izzati kaga akwai matsala eh akwai matsala to haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سي الله يتي فإن تبتم الله مدوكين سركي مي رحماني الله سبحانه وتعالى duk inda abu ya kai sai kaga ya bude kofar rahama sai kaga ya buɗe ƙofar tuba hatta shirka hatta shirka ga ƙarshe kenan idan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi narkon shirka da kaza da kaza ƙarshe sai da ya buɗe ƙofar tuba sai da buɗe ƙofar tuba to haka da aka yi bayani a kan riba mutum ya ji lallai ba shi da wata mafita ba shi da matsirata game da abin da ya shafi riba sai da ya barta sai Allah ya ce fa'in tubtum to idan kuka gane abin da kuke ba daidai bane kuka daina cin riba kuka daina mu'amala da ita falakum ru'usu amwalikum ku ba za ku zalunci wanda kuka ba kuɗin ba wala tudlamuna kuma kuma ba za a zalunce ku ba eh ba za a ce kuɗin da wani ya baka bashi tun da riba ka bashi to yanzu duk kuɗin ya je ya rike ba ka kai da ka ba da kuɗin ayan zalunce ka kenan sannan shi ma kuma ba za a ce to tun da ya riga baka riban nan ba shi iya wannan daga wannan kuma shikenan shi ma an zalunce shi shi da ya karɓi kuɗin sai ya dawo maka da iya abin da ya karɓa iya abin da ya karɓa sai ya dawo maka da shi kai kuma sai ya karɓi iya abin da karɓa shi kenan shine la tazlimuna wala tuzlamuna Allah subhanahu wataala ya ce wa in kana zu usratin idan ya kasance ma'abucin kuntata ne shi wanda aka ba bashin ba shi da hali babu yalwa fa nadhiratun ila maisara to ai masa daku a dan jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu buɗi zai dan samu yalwa harka ta dan buɗe ya samu abin da zai biya Allah ya ce a dan masa daku zuwa wannan kar Allah subhanahu wataala ce fa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara zuwa ƙarshe to waɗannan su ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo yayi bayani game da riba game da muninta da makomar mai aikata ta to duk harkar da mutum zai yan uwa wajibi ne ya duba ya kalla mecece riba a ciki ya guje ta menene babu riba a ciki ya ci gaba da harkarsa a cikin harkokin da muke mana yin abubuwa da yawa wanda riba ce ba mu sani ba sawa'un ba da bashi ko karɓar bashi ko mu'amalar canjin kuɗi da kuɗi duk bashi riba tana shiga ciki duk ba mu sani ba saboda ka dole idan mutum zai harka ta cinikayya ta kasuwanci sai ya tabbatar da lallai abin da zai Allah maɗaukakin sarki ya halatta shi babu abin da zai kai shi zuwa ga samun fushin Allah ballantana ya faɗa zuwa ga masu yaƙi da Allah maɗaukakin sarki Allah ya kiyaye za mu ci gaba da karanta littafi mala yace ai la yaqumuna min quburihim ai ba sa tashi daga kabarburan su yawmal qiyamati ranar tashin alqiyamu masahu ni ko masatu akwai ta'un anaku ba ta'un ko yawa to na wani abu ne dan daga akai illa kama ya ƙumu lalazi ƙaddi masahu shaitanu wasa ra'ahu ba zai tashi ba sai kwatankwacin wanda shaidan ya shafe shi ya kayar da shi asar'u shi ne bugun shaidan shaidan ya buge mutum shi ne sai a ce sara'ahu kenan zalika ai zalika lalazi asabahum wannan abin da ya shafe su na tashin da suke suna faduwa idan sun tasa daga barbaransu bi annahum qalu saboda su sun kasance suna cewa innama albai'u ai ciniki mithlur riba duk ɗaya suke da riba ba bambanci Allah maɗaukin sarki ya musu raddi ai halalan fastahallu ma harrama Allah suka ce ai riba ma halak ce kamar yadda ciniki yake halak saboda haka sai suka halalta abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta fa idza ba'atha Allahu an-nasa yawmal qiyamati to wannan shi ya jawo musu idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa ya tashi mutane ranar tashin alkiyama kharaju za su fito musri'ina suna gaggawa illa akalatar riba banda masu cin riba kowa zai fito cikin gaggawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ko fa izahum min al-ajdafi ila rabbihim yansiluna ko idan aka busa ƙaho aka tashe su za su tashi suna gaggawa eh shine yansiluna suna gaggawa daga kabarbaransu su amma banda masu cin riba fa innahum yaqumuna su za su tashi ne daga cikin kabarburan su wa yasqatuna kama yaqumul masru'u suna tashi suna faduwa kamar yadda ka san mai bugun aljani yake yi dan mutumin da ka taba gani aljani ya buge shi a lokacin za to su ma ka za su tashi kullama qama duk lokacin da ya tashi suri'a sai a buge shi sai a ƙara kayar da shi li'annahum lamma akalu riba alharama saboda sun kasance yayin da suke cin riba ta haramun a duniya fi duniya a duniya arbahu Allahu fi butunihim sai Allah madaukakin sarki ya dada ya ƙara wannan ribar a cikin cikkunan su ma'ana lokacin da suka siyo abin da suke ci da wannan kuɗin na riba duk abin da suka ci sai a ƙara masa girma a ƙara masa yawa a cikin cikinsu hatta afqalahum yawm alqiyama har sai ya kasance ya nauyaye su ranar tashin alqiyama ta yadda ba za su iya motsa cikin ba cikin ya musu nauyi kowa yana sauri kowa yana gudu amma ban da su saboda sun ci riba fa hum kullama aradu nuhuda saqatu sai ya kasance duk lokacin da suka so su tashi su miƙe sai su faɗi wa yuriduna al-isra'a ma'an nasi fala yaqdiruna suna nufi su gaggawa su gudu tare da mutane amma ba za su iya ba malai ce wa qala qatadatu imamu qatada ibn da'ama as-sadusi yake cewa alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ɗalibu abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace inna akilar riba haƙiƙa mai cin riba yubba'afu yawmal qiyamati majnunan za a tashe shi ranar tashin alkiyama a matsayin mahaukaci wannan magana abdullahi dan abbas shi ma ya faɗi irin ta kamar yadda abin da kasir ya kawo a cikin tafsirinsa masu cin riba yadda zai tashi ranar tashin alƙiyama shine kamar mahaukaci wanda bai san inda zai sa kafarsa ba bai san inda zai ɗauke ba bai san inda zai nufa ba bai san inda zai je ba wa zalika yace hakan ku zai faru ne alamun li akalatir riba hakan zai faru ne dan ya kasance alama shine alamun li akalatir riba don ya kasance alama ga mutanen da suke cin riba da ya ga irin waɗannan siffa da mutanen da suke faduwa su tashi an san masu cin riba ne wannan asar ɗin an ɗauko shi ne daga tafsirin imamu tabari allah maɗaukan sarki masa rahama wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abi sa'id al-khudri allah ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lamma usriya bi lokacin da aka yi isra'i da ni marartu bi qaumin butunuhum bayna aydihim yace na wuce ta wajen wasu mutane cikin su a gaban su an fahimta me ake nufi da cikin su a gaban su yayi katoto kenan yayi katoto kullu rajulin minhum batnuhu mithla albayti kowanne mutum daga cikinsa kamar ɗaki kaga akwai matsala kenan shi ma kansa ɗakin albaitu baham babban ɗaki ba wata ɗan ƙaramin ɗaki ba ƙaton ɗaki to haka cikunansu yake ƙadimalat bihim butunuhum cikunan nasu suna karkatar da su inda ɓangaren cikin yake ya kasa abu idan ya fiye nauyi zai rinka mai rinjayar ko to haka cikunan suna rinjayar su shine malat bihim suna rinjayar su malai ce amin babbina ala sabilati ali fir'auna mun babbina shine suna wasu suna kan wasu idan suka faɗi sai wani hau kan wani wani faɗa akan wani haka sa ala sabilati ali fir'auna za su faɗa akan hanyar asabila ita ce a tariq hanyar da mutanen fir'auna za su wuce su kuma za su tafi za a yi musu azaba e hanyar da mutanen fir'auna za su wuce don karɓar azabar da za su karɓa wannan fa ba a lahira ba ne wannan a barzakhu ne kamar yadda hadisi tare da cewa da hadisi yana da matsala to amma su dan mutanen fir'auna Allah madaukakin sarki nuna cewa da safe da yamma za a rinka musu me azaba annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab kaga sai Allah ya ce annaru uraduna alaiha za a rinka bijirar da su ga wuta da washe guduwan wa ashiya da safe da kuma yamma ita azabar lahira kaga akwai doshi ake yin ta ko ita ba ba ga kautawa to amma sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna Allah zai ce ku shigar da iyaran fir'auna ashaddal azab mafi tsananin azaba da tafi waccan kun ga waccan ba ita ce wannan ba kenan ko waccan ta barzahu wannan kuma ta ina ta lahira ashadu din ita ce ta lahira wannan kuma ta barzahu to su waɗannan mutanen masu cin riba inda za su jajjeru inda za su faɗa hanyar da mutanen fir'auna ne suke wucewa don tafiya su je su karbi gashin su na safe su dawo kuma su karbi gashin su na yamma to sai su faɗa anan wa ali fir'auna yu'raduna 'ala an-nari ghuduwan wa ashiya su kuma mutanen fir'auna ana bijirar da su ga wuta da safe da kuma yamma qala yace fa yuqbiluna mithlal ibilil manhuma saboda ka mutanen fir'auna sai su tunkaro su taho kai ka ce yunwataccen raƙumi ne raƙumin da yake jin yunwa ya hango abinci zai to da me da gaggawa to kun ga sauri suke su ko su kuma sun tsaya musu anya me zai faru la yasma'una wala yaqiluna su mutanen fir'auna a lokacin ba sa ji ba sa hankalta kawai ina suka tankara inda za su je a musu azaba saboda an kaddara musu zuwa can fa idza ahassa bihim ashabu tilka albutun idan ba su wannan cikin kamar gida ko kamar daki suka ji alamun su ga sanan sun tora gudu ga sanan za su bubbuge su za su tattake su qamu sai su tashi dan su gudu dan su matsa fatamila bihim butunuhum barun wannan gurin da suke ba hatta yaghshahum alu fir'auna har sai mutanen fir'auna sun zo sun abin nan ɗinsu sun rufe su sun tattake sun wuce sun abin nan ɗinsu su kuma irin nasu nau'in azaba kenan idan za su je su tattake su in sun dawo ma za su dawo da sauri kamun su tashi nan ma su zo su yi ne su tattake su fayaraddunahum muqbilina mudbirina saboda haka za su dawo da su su tattake su lokacin zuwa da lokacin dawowa fadhalika azabuhum fil barzakhi bayna ad-dunya wal akhirah Allah ce to wannan shine azabar da za a yi musu a barzahu tsakanin duniya da lahira sai sun je lahira kuma sannan azaba mai girma ta biyu ba qala sallallahu alaihi wa sallam yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qultu ya jibrilu yace sai nace ya mala'ika jibrilu man haula'i waɗannan da suke fuskantar wannan matsalar masu cikin nan kamar ɗaki sannan ba sa iya tashi cikin nasu da sun tashi sai rinjaye su har a zo a tattake su a bata kansu su kuma suwaye wannan aiki suka aikata ƙala sai mala'ika jibril ya ce ha'ula illazina ya akulunar riba su ne waɗanda suke cin riba la ya ƙomuna ba za su tashi daga kabarbarinsu ba illa kama ya ƙomun lazi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai kama yadda wanda shaitani ya buge ya shafa yake tashi daga kabarinsa ko kuma yake tashi lokacin da yake ƙoƙarin tashi daga inda yake yan uwa wannan hadisi da'ifi ne jiddan imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin dalailin nubuwa amma akwai hadisin samura ibn jundub Allah kara masa yarda shi hadisin samura ibn jundub ingantacce ne kuma zai iya shiga karkashin wannan hadisin da muka karanta maimakon mu kawo wanda yake da'ifi sai mu kawo sahihi ko ira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa annabi ya saba al'adarsa idan aka sallar asubahi yakan jiyo ya ce da sabansa a cikin ku akwai wanda ya mafarki idan akwai wanda ya mafarki a cikin sahabbai sai su ce gani ya rasulullah sai annabi ya ce me ka gani idan ya faɗa abin da ya gani a cikin mafarkinsa sai annabi ya fassara masa mafarkinsa sallallahu alaihi wasallam sai a ce kai mafarkinka ga abin da yake nufi kai naka ga abin da yake nufi shikenan eh fassara mafarki shi ma ɗaya ne daga cikin ilimi wanda ƙarshen duniya da man za a neme shi a rasa kusan yana yin karanci to wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jiyo kamar yadda ya saba al'adance ya ce musu akwai wanda ya mafarki a cikin su sabai kowa sai ya shuru saboda su ba su gani ba su ce sun gani ba ba za su yi ƙarya ba kaga mu ne wani sai ya kirkira ya faɗa yawwa kuma ba yan uwa ba ƙarya mafarki eh zan mana wata nasiha ba ƙarya mafarki matsala ce wala hadisin abu dawuda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mafarki da kake ganin sa a rataye yake a kafar tsuntsu har sai an fassara shi idan aka fassara shi kuma sai abu an gane idan kai mafarkin ka gaban kayan ka yana rataye a kafar tsuntsu idan ka je ka samu wani ka ce ai naga kaza naga kaza in baka wasa ban yace ai abu kaza kenan shikenan sai abin ya faru Allah annabi ne faɗa hadisin na cikin abu dawuda saboda haka idan kai mafarki inna alkhairi ne babu laifi sai ka gaya masoyinka wanda kake gani ka yarda da shi idan ko ba na alkhairi ba na alkhairi bane ja bakin kai shiru kowa ma kaka gaya masa haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kowa kaka gaya masa kai shiru kai addu'a Allah ya tsare ka kawai shikenan amma kaka je kaje kaje ka samu wani ka ce akrama kallawa naga naga abu kaza a cikin mafarki ina so a fassara min wallahi kaje ka samu wani dan a taban yi maka wata mafassarar abin sai ya tabbata akan ka sai abin ya tabbata akan ka Allah shi kenan ka jawo kanka kisar annabi yusuf alai daga cikinsu abin da ya faɗa ƙarya ne ba daidai ba ne kawai so suke wasu gwada annabi yusuf alaihi salam da annabi yusuf ya ce kai za ka fita daga cikin gidan kurkuku za ka je ka ci gaba da ba sarki giya da abinci za ka koma hukun sarki kaga matsayi ne kuma matsayi ba ne matsayi ne kai kuma za ka je za a tsire ka sai ce ba fa da gaskiya nake ba ƙarya nake sai ce qudiya lamrul ladhi fihi tasabtiya ai al'amarin da kuka fatawa akan sa an riga an zartar ba janyewa mafarki kenan eh mafarki kenan saboda haka da annabi ya je ya tambaye su kowa ya shiru sai annabi ya ce to ni ne mafarki zan ba ku labari sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace ina cikin bacci ina kwance sai wasu mutane guda biyu da mala'ika jibril ne da mala'ika mika'il kamar yadda yake a ƙarshen hadisi suka zo suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tashi tashi tashi mutafi suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya kunshi abubuwa da yawa da yawa sun ga kaza sun ga kaza amma zan gaya mana abubuwa guda biyu na farko annabi ya ce mun zo wucewa sai muka zo wucewa ta wani fili fetal katon fili sai na ga wasu mutane guda biyu ɗaya a kwance ɗaya kuma tsaye a kansa ya raba kafarsa a kansa haka da lauje lauje a kansa ya an san lauje aiko ga tsini ga kaifi ya ce sai ya ga ya samu laujen ya sa a nan ɗin bakinsa cikin bakinsa haka sai ya farka sai ya jawo namun sai ya kawo kiya sai ya aji sai ya samu laujen sai ya sashi a cikin fata idansa sai ya taka sai ya jawo fata idan da komai da naman ya ja ya yanka sai ya kawo kiya sai ya aji sai ya samu hancinsa nan ma sai ya farka haka yake masa idan ya gama da nan ɓarin sai ya juyar da shi sai ya juyo nan ɓarin na hagu shi ma duk sai ya masa lokacin da zai gama ɓangaren hagu da ya jiyo ɓangaren dama sai ya ga kuma ya tashi kiya masa annabi ya ce wannan kuma ya jibril ya ce mu je mu je mu je mu je ba yanzu da lokacin bayani ba suna gaba ya ce sai suka zo wucewa ta wajen wani ruwa ruwa ne amma na jini ruwa na jini ga wani mutum a bakin gaɓar ruwan a tsaye da manya-manyan duwatsu a gabansa ya tara su ga kuma wani mutum a cikin ruwan can yana iyo ya taho gaɓar bakin kogin inda wannan mutum mai duwatsu yake nan ya nufo yana zuwa kusa da shi yana niyyar a fitowa kawai sai ya buɗe bakinsa shi na cikin ruwan sai ya buɗe bakinsa shi kuma na wajen sai ya samu wannan dutsen katon sai ya ɗauka sai ya buga masa a cikin bakinsa sai dutsen ya shige cikin bakin sai ya danna cikin ruwan sai ya koma cikin ruwan idan ya koma can cikin ruwan ya yi iyo ya iyo ya dawo haka zai ƙara ɗaukar dutsen shi da kansa zai buɗe masa bakin kuma ya ƙara danna masa dutsen a ciki ita shi ma wannan haka zai ci gaba tabbata har Allah ta shi kiyamarsa to waɗannan guda biyu su kaɗai zan kawo muku na farko da suka tashi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari sai suka ce masa amma kaga wannan na farkon shi aikinsa shi ne mutum ne da zai ƙirƙiri ƙarya ya shirya ƙarya ya tsara ƙarya ba a yi ba ya rubuta ko ya faɗa kan ajima ta mamaye sasanni ko ina shi ne azabar da za a rinka masa idan ya je bar zahu kama aje tashin alkiyama ‘yan uwa fahimci wannan wallahi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce za a rinka samun wannan laujan ka san ko wanda zai samu laujan ba mutum ne dan uwanka ba an dai nuna annabi ne kawai a matsayin misali amma mala'ika wannan aikin mala'ika ne haka za a yi taiwa mutum har sai Allah ya tashi kiyamarsa wannan shine illa daukar zancen da baka da tabbas akan sa ka yada ka dauki maganar da babu ita ka yada wallahi cikin minti goma na sha mai wannan sai ma mai duniya gaba daya to shi sa in dai zance baka da tabbas akan sa kada ka faɗa kada ka faɗa kada ka yaɗa shi ko wani ne ya yi ka ɗauka kai shayarar ɗinsa shi ma ka shiga ciki da kai da shi duk ɗaya kuke yadda za a yi masa wancan azabar kai ma za a yi maka don ka taimaka wajen yaɗa ƙarya ba ka da tabbas akan zance kada ka faɗe shi ba ka da tabbas akan abu kada ka kada ka kawo shi ɗazu a social media nake kallon wani abu abin da ya sa na kawo wannan shine a za a social media nake kallon wani abu kalanda ce da aka da ta malallan abubakar na ji wasu daga cikin sun gani ko ta saukan makarantarsa sauka ce aka yi a makarantarsa kalandar hotuna ne na malaman makaranta da sauransu babu hoton wani ko guda ɗaya a cikin manya sai wani ya ɗauki kalandar kawai sai ya editing sai aka ɗauki hoton ɗan takarar gwamnan kano na apc wanda bai ci ba an gane nasir gawuna sai aka sa sai aka ɗauki hoton sarkin kano ne sai aka sa me ake so a nuna yanzu waye gwamnan kano a yanzu karanci malam abba kabir yusuf ba ne to don a nuna cewa shi malam lawan baya tare da shi wannan kuma ya sa daga lokacin da aka sa zuwa yanzu idan ka duba tsinuwa da ɗura ashar da zagin da aka yi malam wallahi tallahi ba zai irgu ba ba zai irgu ba kuma yanzu babu inda abin bai je ba wani kawai shi ma sai ya ɗauka ya shi yarin ya ce da ina ganin mutuncin malam yanzu na daina gani Allah ya masa kaza Allah ya tsine masa albarka Allah ya kaza haka mutane suke ta zagin sa akan abin da bai ji ba wallahi bai gani ba wani kawai ya zauna shi shi kadai ya shirya ya watso ta yanzu dan Allah zai da wannan zagin da aka yi malam ya zai da wannan zagin kaga illa social media ko dai bai kyauta ba kuma wannan zai fuskanci zai fuskanci kuba irin wannan idan bai tuba ba ko ya ji ne ya fai mallawan da iyalansa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am Allah zayyana ne a wajen aka cire aka sa hoton gawuna to me me haka dole dai sai an sa an zage ka gani amma malawan yayi hakuri Allah madaukakin sarki zai dauka darajar saboda wannan zagin da ake masa za a kankare zunubin sa wallahi kuwa duk zagin da ake masa yana gida ana daukar ladan mai zagin shi a bashi yana nan a zaune inda ba dan ma dai zagi dai cin mutunci ba dadi ba ai sai ya ce a ci gaba ha to shi ma yana da yan zasu zunuban da yan kurakuran da yake bukata Allah Allah ya fi masa ba haka bane yana gida ma kuna ta bashi ladan ladan ladan ku duk wanda ya zage shi wallahi sai Allah ya saka masa wallahi Allah ba zai bari ba kuma ladan ka za a dauka a bashi ba shi kenan ba to illa social media kenan ka daina daukar abin da baka sani ba ka yada kawai kaga an rubuta abu ai da ina ganin mutuncin sa na daina gani to ka daina gani mana sai me ba shi sai me wai yanzu dan mutum ya daina ganin mutuncin ka sai me Allah ya kiyaye yan uwa mutum na biyu wanda ake daukar dutsen nan a zuba a bakinsa ya koma cikin ruwan jinin nan mala'ika jibril ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shine mutumin da yake cin riba a duniya shi wannan hadisi ya inganta yan uwa shi ma mai cin riba ɗaya daga cikin azabar da za a masa a barzakho kenan har Allah madaukakin sarki ta shi kiyamarsa Allah mana tsari da riba wa fi riwayatin qala a cikin wata riwaya yace lamma urija bi yayin da aka yi mi'raji da ni sami'tu fis sama'i sabi'a na jiyo a cikin sammai ta bakwai fauka ra'asi a sama na saman kaina ra'adan wa sawi amma mai bambancin su zai bambance mu mai bambanci tsakanin ra'adu da as-sawa'iqu a amma a larabci ko a qur'ani akwai bambanci ko wai zai bambance min na dalibai ar-ra'adu shine wannan ƙarar da ake ji kawai rugugugugu ɗin nan amma a sawa'iq ɗin shine wannan tsawa da take taritsatsin wani lokaci ma ta faɗo ita ce sawa'iq kenan amma wannan ƙarar kawai rugugugugu shine ar-ra'adu ita kuma wannan ƙarar da kamar yadda muka bayani wani mala'ika ne yake kora girgije ko idan girgije zai canza hanya sai dawo da shi hanya wannan abin nan ɗin gargadin mala'ika ne wannan karar da kuke ji ‘yan waka hadisi ya nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallam walla gargadin mala'ika ne idan hadari zai wani wajen ana so ya kudu zai yamma sai ya ce dawo ka bannan wajen wannan dawo din shine ga dududu ka rikice ka ka abin nan Allah ya kiyaye wa ra'aytu rijalan yace naga wasu mazaje fi baina butunuhum baina aidihim kal buyuti a gaba gare su ga cikin sanan tari guda kai ka ce wani ɗaki ne ko kuma ɗakuna fiha hayyatun a cikin cikunan nasu kuma akwai macizai wa aqarib da kuma a kunamai tura min zahiri butunihim ana kallon kunamin da macizan ta cikin cikinsu ma'ana cikin ya zama kuma wani abu mai gilas haka ta yadda aka rinka ganin abin da yake ciki faƙultu man ha'ula ya jibril na ce sai waɗannan ya jibril فقال هؤلاء أكلت riba sune dai masu cin riba wannan hadisi ma bai inganta ba yan uwa shi mana na ɗaya daga cikin hadisan da ba su da inganci imam ahmad ya fitar da shi da ibn maja sai dai rahman bin abdullahi bin mas'udin an rawaito daga abdurrahman dan abdullahi dan mas'udin allah ƙara masa yarda shi kuma ya rawaito daga babansa an abihi daga babansa abdullahi dan mas'ud kenan yace idza zahara zina war riba fil qaryati duk lokacin da riba da zina suka bayyana a cikin alƙarya ko a cikin gari azina Allahu bi halakiha Allah madaukakin sarki zai yi izini a halakar da wannan al'ummar da wannan alƙarya waɗannan abubuwa guda biyu riba da zina suka bayyana bayyana mai yawa ta yadda ba a ɓoye su ana yin su a fili ana bayyana su to wannan al'umma Allah madaukakin sarki zai halaka ta ɗaya daga cikin hanyoyi e ba wai abin da ake nufi a halaka su kamar yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu ba ko annabi Lut ko annabi Hud da sauransu a'a Allah madaukakin sarki zai turo musu da musibu da bala'i kala kala Allah ya kiyaye mu wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud Hassan ne Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah wa an ibn umar marfu'an hakanan hadisi ya zo da abdullahi dan umar Allah kara masa yarda hadisi ne marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza banna nasu bid-dinari wad-dirham idan mutane suka yi rowa da dinare da azurfa abannu shine rowa eh rowa al-bukhl wal hirsu alal mal rowa da kudayin dukiya shine banna banna idan mutane suka yi rowa suka hana dinare suka hana azurfa suka hana kuɗi suka hana duk wani abin da mutane suke bukata kuma suna da shi wata baya'u bil inati sannan suka yi cinikin da ake ce masa bai'ul ina bi kasril ayn bai'ul ina yan uwa wane ne bai'ul ina bari ku ji siffar bai'ul ina bai in siyarwa da muzakir da yake gabana sai in ce na sai maka da wannan wayar naira dubu goma amma kuma bashi zuwa wata ɗaya ka kamun kuɗi na wannan cinikin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko dukiya ta ce sai na ce na siyan maka ita naira dubu goma sai ka ce bayan da kuɗin yanzu bashi ne sai na ce babu komai an gane yanzu ba cirin ya gama ba sai in dawo in ce ma zarki siyan min da wannan wayar ni kuma zan ba kuɗi hannu yanzu dubu takwas an gane kuwa ba a gane ba na siyan maka da waya naira dubu goma bashi sai na ce ni kuma da na siyan maka ka siyan min da ita dubu takwas na cire maka nawa kenan yanzu nawa nake binka kenan a a ai zan ni zan dau dubu zan dau dubu takwas ɗinsa na bashi an fahimta eh zan dau dubu takwas ɗinsa zan dau dubu takwas ɗinsa yanzu na bashi yanzu ina bansa dubu nawa ni na samu riban nawa kenan an fahimta ba zan iya ɗaukar bashin na bashi ba zan ɗaukar bashin kuɗi na bashi ba sai a yi wannan dabara bari ba ku misali yadda ake yi akwai irin masu kawo kayayyaki makarantu da ma'aikatu sai a kawo babur akwai wanda zai ɗauki hayar babur ko in ce zai sayi babur amma za a rinka tira a hankali a cikin albashinsa haka ne idan babur ɗin ne za a yadda ya ɗauka babur ɗin naira dubu ɗari da ishirin ake sai da shi idan aka kawo babur ɗin ma'aikata sai ce yana so sai a rubuta takarda da komai za a ringa ɗauka kaɗan-kaɗan a cikin albashinsa idan aka ba shi mashin ɗin shi wanda ya kawo mashin ɗin kuma sai zaga sai sai shi naira dubu ɗari ko naira dubu tamanin ba a fahimta ba an gane wannan shine bai ul'ina aha yawwa shi wanda ya sai da mashin ɗin kuma shi ya dawo kun ga ya sai da shi zan dubu arba'in aka zaftare masa kenan shi ne bai ul'ina to wannan haramun ne idan ana yi sai a daina haramun ne mazan Allah ya haramta shi sallallahu alaihi wasallam na'am shi ma irin wannan ne to haramun ne sifekta sifekta ko to sifekta lon haramun ne shi ma inda irin wannan siffa ce da shi shi ma haramun ne bai ul'ina kenan wa tattabi'u aznabal bakari annabi yace sannan kuma kuka rinka bibiyar jelar shanu aznab jam'i ne na ko kuma kunnuwan shanu ku rinka bibiyar kunnuwan shanu wannan kinaya ce na ku shagalta da noma da kiyo shagalta da noma da kiyo ku bar jihadi ku koma kawai kun shagalta da business ɗinku kawai kasuwancinku kawai ya raba ku da bin Allah ya raba ku da duk wani abin da yake na farfado da ruhin jihadi a tattare da ku to shi ma na ɗaya daga cikin abin da narkon zai zo a kansa wa tarakul jihada fi sabilillahi sannan kuma ku bar jihadi don yaɗa kalmar don yaɗa kalmar Allah madaukakin sarki ku kyale shi ku ki idan kuka yi haka anzalallahu bala'an Allah madaukakin sarki zai saukar da wani bala'i fala yarfa'uhu Allah ba zai ɗauke wannan bala'in ba anhum daga mutanen da suke ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan hatta yuradi'u dinahum har sai sun koma addinin su yin waɗannan abubuwan kamar watsi da addini ne yin birris ne da ko in kula da addini to abin da za su yi su tuba shine su bar waɗannan abubuwan su daina waɗannan abubuwan mutane kada su yi rowa kada su a bai'ul ina saboda shi bai'ul ina idan kuka bai'ul ina idan kullun shi da kyau wata siffa ce a ɓoye daga cikin siffofin riba siffa ce a ɓoye daga cikin siffofin riba yanzu misali shi wancan wanda ya je sai ɗari zai ce na yadda zan baka bashin dubu ɗari amma za ka bani dubu ɗari ashirin sai a ce ya ci riba ko ba haka ba ne amma wannan wayan da ya yi hakan ko bai ba ya yi shi ne kawai dabara ce kawai kuma Allah za ka yi mai dabara ne ba a yi wa Allah dabara e bar ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi kama mutumin da yake ƙwarin hila hila shi ne mutum ya ce zai wa Allah dabara yanzu misali ku kalli yahudawa da Allah ya ce kada su yi su rana asabar sai suka ce sun haƙura ba za su yi sun ba amma sai suka zo ranar juma'a sai suka yi wasu 'yan ƙananan ƙananan komi a gefe wanda kifin za su ta faɗuwa ciki an gane a ba su yi su ba duk kifin da ya zo kawai sai ya gangaro cikin komin kuma idan ya shiga komin ba zai iya fita ba sai suka tara kifi da yawa ranar lada sai suka yi ta iba an gane sun yi su ranar asabar amma Allah ya koya dabara lokacin da Allah maɗaukin sarki ce haramun ne cin alade sai suka yi wata dabara sai suka ce ba ci muke ba sai su kashe alade sai su tatsa man jikinsa sai su rinka amfani da shi suka ce ba ci ci aka ce kada mu eh sai su amfani da shi su shafa a jikinsu su kaza da shi su kaza da shi da sauransu irin waɗannan abubuwan da suke shi sai Allah maɗaukin sarki ya tsine musu albarka to Allah baya san irin waɗannan dabarbarin idan Allah ce kada kai abu kada kai to ban da adam maka ce Allah zaka yi wayo kwakwalwar taka waya baka ita tunanin naka waya baka shi idan Allah maɗaukakin sarki ga dama sai mai da ka irin mahaukacin layin ku wanda ba abin da yake hankalta sai zai zauna a cikin kwata babu ruwansa ba ya gane komai yanzu kai magana shin anjima ya manta amma Allah ya baka tunani ya baka hankali kakan iya hankalta abin da ke daidai ba daidai ba kuma Allah za ka yi wayo wannan ba daidai bane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ƴan uwa ina gani dole anan zamu dakata saboda lokaci yayi na'am na'am na'am wannan shi ke nuna kenan yayin da mutum ya tafi hayatul barzakh eh eh sosai ma kuwa sosai wannan abin da ka faɗa haka yake yace idan mutum ya tafi barzakh yanayin azabar da za a yi wa mutum za a canza halittarsa ne halitta yadda mutum yake wato rayuwar barzakhu a fahimta ba gangan jiki ake wa azaba ba ruhi ake wa azaba ba haka ba ne ruhi ake azaba lokacin da mutum yake a barza idan mutum ya je lahira Allah madaukakin sarki ba zai sa shi a wuta ba sai an ƙara wa halittarsa girma sosai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka fada dan wuta ka fada daga nan zuwa nan tafiyan mahayin doki sai ya kwana uku bai kare ta ba hadisi yana cikin sahih muslim ka fada kawai daga nan zuwa nan mahayin doki in garma yana gudu sai ya kwana uku akan ka fadarsa bai je nan ba wani irin girma ne da shi a burus ɗinsa wannan haƙorin nasa wannan haƙorin nasa ina kusa da fika wanda daga nan inda abin da suka fara suke da suna turmi turame guda ɗaya nasa ya kai dutsen uhudu ba fa labari bane wa hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wani irin girma mutum yake da shi kenan to an yi haka ne liyadhuqul azab e kullama nabizat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqa al'azab to da za a canza mutum halitta amma sai ya je lahira wanda sai za a sa shi a wuta shi rayuwa ta barzaku mutum zai dandana azaba amma ruhinsa za a yi azaba ba gangan jikin shi ba gangan jiki lalacewa yake shi sa annabi sai idan aka sa mutum aka bari komai zai riddige sai wannan kashin nasa na baya ajabu zanab shi kadai ne yake wanzuwa saboda haka amma duk wata azabar da za ta je wa mutum za ta je masa ruhinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am bari bari sai a dan ina jinka bismillah na'am zaka na'am gaskiya ne eh gaskiya ne to wannan idan zance za a yi saboda Allah na tsakani da Allah an fahimta yan uwa abin da ya ce na wannan kwanakin da bai je ba haramun ne abin da ya ce shine mutum yana aiki an ce zai rinka zuwa karfe kaza ya tashi karfe kaza wani ba zai je aiki ba a sati sai sau daya sau daya kawai zai je aiki wannan kwanaki guda hudun da aka bashi albashi kuma ya ce duk abin da ya ce a ciki haramun ne duk abin da ya ciki a ciki haramun ne saboda bai saboda bai yi aikin da aka biya shi akan sama irin wannan za ku ga yarjejeniya ce ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan shari'in da suka gindawa suka gindaya wa kansu ni zan yi amma abu kaza kai kuma zaka biya ni abu kaza idan nayi wannan abu kaza din to dole kai kuma ka biya ni abu kaza idan kuma ban yi abu kaza din nan ba ka biya ni na ci to me na suke nan haramun ne saboda haka haramun suke ci mala sai ya tambayi kai nayi kai nayi ya danganta da yanayin kai nayin kai tsaye baka ce kai nayi haram bane gaskiya akwai kai nayin da babu laifi idan ka dauki mutum daga bakin tasha ko daga bakin kofar kasuwa ka kashi cikin shago ka ce da mai shagon ga kwastomomi nan na samu maka ku yi ciniki da su su yi ciniki shi da su su bashi kuɗi ya baka abin da zai baka wannan baka ci haramun ba an gane amma kayi nayi ka je ka ɗauko a tamfa a shagon mutum ba taka ba ce ka zo wajen shagon ka kai ciniki ka sayar ka samu riba wannan haramun ne haramun ne awon igiya na'am akan riba na'am gaskiya ne to shi ba kaga wannan ba daidai bane ba daidai bane abin da ya kamata shine ka rike kudin ka su kawo maka wancan sai ayi in ka rike kudinka dole sai ka ba su to akwai matsala kenan akwai matsala abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ayi mai yadan biyadin ko ka ba su kudi su ma su baka me kudi ka ba su naira su baka dala shikenan amma su kai ka ba su naka su kuma ba su baka ba wani ma sai ka ba shi zai nemo maka to shine abinda ba a so a shine jinkirin shine abinda ba a bukata haramun ne bai kamata ba bai kamata ba Allah ya samu da salam صوم بسم الله نعم نعم مليان نعم امم امم motar naira miliyan uku ce motar tasa ce kuma ya ce amma shi naira miliyan hudu zai siyan maka haka ne to wannan ya ciniki ne in ka amince za ka siya a haka shi kenan abin da dai aka hana abu ɗaya ne shi ne ciniki biyu a cikin kaya guda ɗaya misali a ce in kuɗi hannu ne ga abin da za ka bayar in kuma jinkiri ne ga kaza wannan haramun ne amma misali kayansa ne sai ya ce naira miliyan uku ake sai da ita a ko'ina sai ya ce ni miliyan hudu zan siyar me laifinsa ba wani laifi in kaga zaka siya ka siya an baka siya baka je wajen wanda suke son miliyan uku su siya sai zaka in kaga zaka siya a miliyan hudun ka yan uwa sai mu dakata aka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله